إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب جامع بيع الطعام أليس كذلك؟ وهو كذلك؟ babin da ya ce babu jami'u kaza ma'ana babin nan za a kawo cinikayya iri-iri kala-kala karkashin shi jami'a an yi na kaza an yi na kaza to sai kawo wanda ya harhada abubuwa a karkashi ce babu jami'i bai ita'am babin da ya zo da zai tattaro kala-kala na cinikin abinci قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب فقال يتي يا تنبي سيدنا سعيد بن المسيب سيتي إني رجل أبتاء الطعام يكون من السكوك بالجار yace ni mutum ne da nake son abinci da aka baiwa mutane allocation daga jihar inda ake dauko abinci ma'ana ana rubuta ma kowa kai a baka takarda shine ko shine suke ce as-sak kenan as-sukuk shine kuka ce allocation ko ce ko a baka takarda da zaka je karbi abinci fa rubbama ibta'tu minhu bi dinarin wa nisfi dirhami yace me so da yawa nakan sayar da abincin da aka bani din dinari da nisf wa nisfu dirhami sai a yi yarjejeniya cinikin za a yi shi dinari da rabin dirhami fa'uƙta bin nisfi ta'aman sai a bani abinci da rabi faƙala sa'idun la sai sa'idu ya ce a akar a yi haka nan walakin abinda za ka yi shi ne a ati an ta dirhaman kamilan kenan kai ka ba da azurfa cikakken azurfa wa huzba kiyatuhu ta'aman to sai a ba a yi ciniki da rabi sai a baka sauran ragowar a baka abinci in ka ba da azurfa kamilan kenan قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول يتي محمد بن سيرين يا كسنشينا فدرتي لا تبيع الحب في سنبله حتى يبيض kar a sayar da hatsi a cikin zanganiyarsa har sai ya yi kwari tukunna ya sallake inda za a ce ya lalace to wanda ya saya zai mora zai ci amfanin abin da ya saya yadda ka sayar mishi za ka karbi kudi kai ma ka yi amfani ba za a samu rigima ba qala maliku imamu malik yace man ishtara duk wannan maganganu da imamu malik yake zai kawo mana muna karantawa yana fitowa misalai dalla filla filla abin da yake son ya hana shine kada ka sayar da abincin da ka saya kafin ka yi hauzi duk wannan maganganun da aka yi tun shekarar jabin da mutum jiya abin da yake faɗa kenan ma'ana wannan ya karbi bashi ga misalan yake kawowa waɗanda suke abin da ya sani kenan a lokacin shi an fahimta to shine sai ce man ishtara ta'aman bi si'rin ma'lumin ila ajalin musamma wanda ya sai abinci da firashi sanannen firashi zuwa lokaci da aka sanya wata shida wata uku kwana na falamma halal ajalu qala allazi alaihi ta'amu li sahibi laysa indi ta'amu kaje ka biya kudi za a baka shinkafa buhu ɗari zuwa watan azumi ko zuwa lokaci kaza da lokacin ya kai sai ka je wajen wanda ka bashi kudi ya baka abinci abinda ka saya sai ce babu ba ni da shi yanzu an kulle bada sun ki shigowa ma'ana jirgin ruwa bai zo ba ba a samu ba to yanzu mai kenan bashin mai ake bin shi an baka kuɗi ne za ka ba da abinci in ka nome gonanka ko za ka ba da abinci in jirgin ka in ka samu in abincin ka ya shigo da lokacin da kuka yi wata shida wata uku ya kai wanda ya baka kuɗin ya zo ina abinci na suka ce ba ni da abinci ba na abinci bai samu ba kenan abin da nake tsammanin bai yiwu ba to yanzu yana bin ka bashin mai kenan yana bin ka bashin mai yana bin ka bashin mai bashin mai ake bin ka abinci yana bin ka bashin abinci don abincinsa ya baka kuɗi ka ce zai karba da lokaci ya kai sai ka ce kaga ban samu abincin nan da yadda nake tsammanin bai yiwu ba amma abin da nake so fa bi ni ta'am allazi laka alayya ila ajalin ba abincin da kake bi na din ka sayar min bashi to shi wanda ke bin bashi abinci so ya kulu sahibu ta'ami haza la yaslu ita ai wannan ba bai halatta ba na sai abu ban karba ba kuma sayar maka ai ba daidai bane ba li'annahu qad naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ai manzon Allah ya hana an bai ta'ami hatta yustawfa ai manzon Allah ya hana haka na saya ban karba ba ban yi hauzi ba bai shigo wajena ba kuma in sayar ai manzon Allah ya hana fa yaqul ladhi alayhi ta'amu li gharimihi to shi wanda ake bin bashin abincin a kashin gaskiya abinci ake bin shi bashin ba kudi ba sai ya ce fa bi'ni ta'aman ila ajalin hatta aqdiyakahu to ka sayar min wani abinci ka sayar min wani abincin dan kasuwa ne yana da kudi yana da kasuwanci yana da kaza kaza kaza yanzu ya bada kudi in advance lokaci kai ba a bashi ba to shi wannan mas'ala ta faru to shi wanda ake bi bashi abinci ce to ai kana da abinci iri iri ka sayar min wani abu cikin abubuwan da kake mallaka na abinci saboda zuwa bashi ka sayar min bashi saboda na samu na biya ka bashin ka fa hadha la yasluhu yace wannan ma baya halatta li'annahu innama yu'tihi ta'aman ثم يرد إليه فيسير الذهب الذي أعطاه ثمن الذي كان له عليه ويسير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما ويكون ذلك إذا فعله بيع الطعام قبل أن يستوفى duk wannan abin da aka yi wai a in aka yi haka an ka sayar da abincin da ka saya kafin ka karbi abincin kafin ya zo hannunka ka sayar qala malikun fi rajulin lahu ala rajulin ta'amun ibta'ahu minhu mutum yazo ya sayi abinci wajenka ya biya kudi wa rigarimihi ala rajulin ta'amun mislu ta'ami zalika ta'am mutum yazo ya sayi abinci bashi kana bin shi bashi shi ma yana bin wani bashin abinci sai ce to tunda kana bi na bashin abinci ni ma ina bin wane bashin abinci barin jona ka da shi ihala kenan shi sai ya biya ka don abinda kana bi na buhu ɗari ina bin shi bashi buhu ɗari sai ka je ka karba a wajen shi riwaya ta ce man uhila ila mali'in fal yaqbal alaysa kazalik wanda aka iya shi kenan wa qala allazi alayhi ta'am li gharimi uhiluka ala gharimin li alayhi mithlu mithlu ta'am allazi laka alayya bi ta'amika allazi laka alayya zai ma ihala ina bin ka bashi kai ma kana bin wani bashi to shine aka yi wannan ihala قال مالك سي إمام مالك يتي إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه wanda ake bin bashi abinci in wani abinci ne ya saya fa arada an yuhila garimahu bi ta'amin ibta'ahu fa inna zalika la yasluh abinci ne ya saya sai yana son ya jona ka da wanda yake bi bashi din ka je can a warware imam malik yace a la yasluh haramun ne wa zalika bai'u ta'ami qabla an yustawfa duk abin da imamu malik yake bai ut'ami qabla an yusufa to shine kala kala yanda ya gani shine yake mura bayani fa idza kana at'amu salafan halan ai in ya zama abincin lokacin shi ya ga mu'ajjilan hala ada'uhu lokacin da za a biya shi ya kai fala ba'sa an yuhila bihi gharimahu to babu laifi ka tura wanda yake bin ka bashi din ka ce je can ya karba kai ma kana bin shi bashi li'anna zalika ai wannan abincin da ake magana a kai laisa bi bai'in ai ba ciniki aka yi ba bal qardun alaihi bashi ne a kansa qala malikun wala yahillu bai'u ta'ami qabla an yusawfa matsayin dan masalolin imam malik a cikin wannan babu duka kar a sayar da abin da aka saya ba dauka ba linahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an zalika ghayra anna ahlal ilmi qad ijtama'u ala annahu la ba'sa sai ce bayan manzon Allah ya hana wannan abin amma malamai sun ijma'i akan halaccin wa'ansu cinikai guda uku ashar wa tauliya wal iqala mun karanta su sati sati makonni uku da suka wuce fi ta'ami wa ghairihi a cikin abinci da wani abinci suka ce ya halatta qala malikun imam malik yace wa zalika anna ahlal ilmi anzaluhu ala wajhi al ma'ruf sai suka ce ai waɗannan da aka halatta an ajiye su ne an ajiye su ne a matsayin ma'arufi kyautatawa ba wai an ajiye su ne kan ciniki na business ba walam yunziluhu ala wajhi al-bay' ma'ana ma'arufi ne aka yi kyautatawa aka yi ihsani aka yi aka yi wannan abin wa zalika mithlu ar-rajuli yusallifu darahim an-nuqas imam malik yace kawo misali mutum ne ya bada bashi ko ko ya biya in advance ko bashi zinariya ko azurfa wanda suke ba masu kyau sosai ba fa yuqda darahima wazina ya bada dirhami wanda yake ba masu kyau ba da aka zo za a biya shi bashi sai aka biya shi da masu kyau ya halatta ko bai halatta ba ya ba an ya ba da bashi rance ko bashi ko salaf na zinariya ko azurfa tawayayyu waɗanda ba su da kyau ya bayar da bashi da aka zo za a biya shi bashi sai aka biya shi da masu kyau ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko bai halatta ba saboda me ba sharaɗi ya ba in ka bashi in na baka bashi naira dubu goma da ka zo sai ka biya ni bashi na naira dubu goma ka ce ga naira dubu hamsin kyauta ya halatta ko bai halatta ba amma na ce ga naira dubu goma za ka biya ka biya naira dubu goma da kwandala sharaɗi ya zama mai riba ya shiga ciki ke an fahimta wazinatan fiya fadlun fa yahillu lahu zalik ويجوز ولو اشترى منه دراهما نقصا نقصا بوازنة لم يحل له ذلك da ciniki aka yi ba zai halatta ba amma da aka ya ba ya ka karbi bashi ne da zai baka sai baka marasa kyau kanana da ka zo zaka bashi sai ka bashi wanda yafi nashi kyau tafaddulan minka la shartan minhu law kana shartan minhu haram inna ma zalika tafaddulan minka an fahimta babu tafaddul yana da matukan muhimmanci in aka san shi fa akwai abin da yake naka ne hakkinka ne akwai abin da yake ba hakkinka ba ne ba ka akai in aka zo aka ce wa allai salil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura ina mana wa allai salil insani illa ma sa'a ba shi da wani aiki sai abin da ya aikata ba shi da me haƙƙi sai abin da ya yi shi sa ba zai nema ba amma tafaddulan fa eh a'a tafaddulan ga wannan haƙƙi na ne zan nema wannan ba ni da haƙƙi ba ni da haƙƙi nemi haƙƙi anan sai aka ga dama aka ba ni kyauta ya zama ya zama rabuna ko bai zama ba ya yi amfani ko bai amfani ba to shi yasa wajen fassara wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'a yau sawfa yura in mutum ya mutu shikenan ba shi da komai kaza da kaza da kaza da kaza sai a ce a'a da ya mutu an dauko shi an wanke shi ai ai mishi sallah aka yi mishi addu'a a cikin sallan duk aikin shi ne eh aikin shi ne ko ba aikin a'a a'a aikinsa ne amma ba ka da hujja inda hujja take ka kauce hanya aka ce sai malamai suka ce duk wanda ya mutu ake ma wannan abin wanda duk wanda ya mutu ake ma wanka a mai sallah sai wa to ai imanin aikin shi ne eh saboda saboda me saboda me saboda me saboda me wane ne shi mu saboda musulmi ne in ba ka ga mutum nan suna mutuwa ba an ran su mutu ana zuwa ayi musu wanka ayi musu sallah me yasa aka yi mishi shi saboda imani imanin shi aikin shi ne musulunci aikin shi ne wayan suka ce wannan yana cikin wannan babi wasu kuma suka ce ko ba lallai sai an ɗauko wannan ba abinda ayan ke magana shine laisa laka haq da tatlub tatlubu bihi ba ka da haƙƙin da zaka nema don baka yi ba amma in Allah ya ga dama ya baka fa in musulmi mutane suka ga dama suka yi maka fa yayi ko bai ba yayi sai sa kan buga a- misali da wannan ayawa Allah ya salil insani illa ma sa'a wa anna sa'a sawfa yura suka ce ba hujja bace qati'a akan in mutum ya riga ya mutu ba zai samu wani alkhairi ba kuma sai abin da yayi ya wuce an fahimta walau ishtarata alaihi hina aslafahu da a ce sharadi yayi mishi lokacin da ya bashi bashi din wazinatan wa inna ma atahu nafsan lam yahill lahu zalika gashi nan zan baka mara kyau amma da sharadi in zaka biya ni ka biya ni mai kyau suka ce wannan bai halatta ba saboda ya kafa sharadi amma gashi na baka bashi mara kyau din ko kananan da ka zo zaka biya sai ka biya mai kyau mai tsada ganin daman kanka aka ce ya halatta babu laifi a ciki ومن قال مالك إمام مالك يتي ومما يشبه ذلك yana cikin abin da ya kama da wannan abin da ake magana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naha an bai'il muzabanati wa arkhasa fi bai'il araya yace ai manzon Allah ya hana ai cinikin muzabana mun karanta muzabana ya wuce kowa ke so ya sani shi je karanta amma ya ba da izini a yi bai'ul araya bi harsiha a kimanta minar tamri na dabino wa inna ma furika bai na zalika abinda an bambanta tsakanin bai'ul araya da muzabana anna bai'al muzabana bai'un ala wajhil mukayasa wa tijara cinikin muzabana ciniki ne aka yi na business mai daidai ciniki ne aka yi na business kaza da kaza babu wani zancen kyautatawa ko kwa tausayawa ma'ana ciniki ne aka yi da kwakwalwa in kana so ka gane da abin nan ciniki ne aka yi da kwakwalwa alkiyasa ziddul hamaka alaysa kazalik fal kayyisu min dana nafsu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu min atba nafsu hawa wa tamanna alla al amani ciniki ne aka yi da business kawo kaza ga kaza kawo kaza ga kaza ba zancen tausayawa ko kuma shi ne ake cewa da ciniki ne aka yi da kwakwalwa to amma kuma a raya kuma ba wa tijara wa anna bayan a raya ala wajhil ma'ruf amma cinikin a raya kyautatawa aka yi mutuntawa aka yi wala mukayasa tafiha ba cinikin tunanin business aka yi abin business shine kaza da kaza ba ba ba ba ba menene ba sassauci wannan kuma ai ne don a kyautata ma mutane don su samu an fahimta? hana malikun imam malik ya ce wala yan baki an yi shirya rajulun ta'aman ya ce bai halatta ba mutum ai an ga ladabin imamu malik wa'yan abubuwa duk haramci yake ya ce laye sulu layan bagi laye menene da menene ba ya tsakaye ba a kakkausa magana zance ana tafiya ne a sassauci saboda manyan malamai maganganun su ai ba wasa kenan insha Allah qala malikun wala yanbaghi an yashtari rajulun ta'aman bi halatta ba mutum sai abinci bi rubu'in aw thuluthin aw kisrin min dirhami ya saya da rubu'i ko sulusi ko dirhami da yake karami mara kyau ala an yi utabi zalika ta'aman ila ajalin a bashi abinci zuwa wani lokaci ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل يتي باب لا في متي سي أبنشي دا زر درهمي وند يكي كرمين درهمي كمر إلى أجل ثم يؤتى درهما ويأخذ بما بقي له من درهم سلعة من السلع لأنه أعطى الكسر الذي عليه فضة وأخذ بقية درهمه سلعة فهذا لا بأس به يتي وانا باب لا في أتكي هكا لصافي إمام مالك يتي قال مالك wala ba su an yi za a rajulu inda rajuli dirhaman ce babu laifi ka je ka ajiye kuɗi wajen mai ɗan kasuwa sun mai akuzu minhu bi rub'in aw bi sulusin aw bi kisrin ma'lumin ga kuɗi na zo na ajiye zan ta karban abinci ko abu ko rubu'i ko sulusi sil'atan ma'lumatan abinci hajar da za a saya an santa fa idza lam yakun fi zalika si'run ma'lumun in cinikin da aka yi ba a yi ba a sa ga firashi sananne ba sai dai ko sulusi ko rubu'i ko dirhami da yake maksur ba a ce ga farashinsa ba ce aka ce wa qala rajulu akhudhu minka bi si'ri kulli yawmin sai wanda ya sayi bin yace gashi nan dai kudi na zo na ajiye amma zan ta zuwa ina karban abinci da farashin kullum yau farashin nawa ne haka zan haka zan dauka na wannan zan dauka jiya farashin nawa ne da farashin jiya zan dauka gobe farashin nawa ne da farashin gobe zan dauka sai aka ce haza la yahillu wa haza la yahillu li'annahu gharar yace saboda gararu ya shiga ciki saboda me yace yaqillu marratan wa yakthur marratan wa lam yaftarika ala bai'in ma'lumi yace ai farashin yana karuwa wani lokaci ya kuma raguwar lokaci shi yasa ai kulla ciniki an rabu ba a san akan nawa aka yi cinikin ba an samu garar kenan ko qala malik imam malik yace wa man ba'a ta'aman jizafan duk wanda ya sayar da abinci tarin abinci wa lam yastathni minhu shay'an ya sayar bai togace komai ba a ciki na sayar maka duk wannan abincin tarin abincin bai ce yana bukatan wani a ciki ba sun badalahu an yi shari'a minhu shay'an sai daga baya kuma sai ya tuna ya ga ai ya kamata na sai wannan abincin na sai wani na ɗauki wani a ciki na kai gida fa innahu la yasluhu lahu an yashtari minhu shay'an yace bai halatta ya sai wani abu ba a ciki illa ma kana yajuzu lahu an yastasniya minhu sai dai abin da ya halatta kai al-istisna ga gonan dabino nan an sayar maka an togace bishiya kaza yace kada ya shige sulusi wa zalika sulusu ma'ana abin da zaka dawo ka sai cikin wannan abincin kada ya shige sulusin abin da ke abincin ko gonar fama dunahu ɗaya bisa uku ko kasan haka fa in zada ala sulusi in ya karu akan ɗaya bisa uku sara zalika ilal muzabana an koma cinikin muzabana kenan wa ila ma yukrahu zuwa abin da ya haramta fala yanbaghi lahu an yashri minhu shay'an illa ma kana yajuzu lahu an yastasniya minhu wa la yajuzu lahu an yastasniya minhu illa thuluth fama dunahu قال مالك وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا magana ɗaya ce yake maimaita yake maimaita ta su biyu babul hukra wat tarabbus alhukuratu wattarabbus kasancewan an kawo su su biyu da suna hukura wattarabbus ma'anansu ba ɗaya ba ne ɗaya ya halatta ɗaya bai halatta ba kenan an fahimta fama hiya alhukura eh an tsallake babi ne ba tsallake ba ذكر ذكر مالك ذكر مالك لفظة الحكرة والتربص جميعا إمام مالك يا كاو كلمة من قدابي الحكرة والتربص لأن حكمه لأن حكمهما يختلف saboda hukuncinsu ya sha bamban amma al-ihtikar abinda ake ce mai al-ihtikar ma huwa al-ihtikar eh to an taba aje abu don yi arha a sayar ai da sai ku ce in mun fada za mu yi gaggawa tun da imamu darar hijira ya kawo su guda biyu ya ba su hukunci guda biyu ke menene kace holding me holding to a sai me a aji ya halatta ko bai halatta ba eh me ya danganta saboda kun ba kalman kun ba ta abin da ke ba ma'anarta ba alhukuratu ka sai abinci ka aji wata rabbus ka ajiye don ya yi tsada ka fito da shi ka sayar akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci an fahimta tun da imam malik ya kawo su guda biyu karkashin babi daya ma'ana da ma'anarsu ɗaya ne ai ɗai zai kawo eh amma al-ihtikaru fa huwa dhammu at-ta'ami wa jam'uhu al-ihtikaru dhammu at-ta'ami wa jam'uhu wa amma at-tarabbus fa huwa intizaru al-ghala bihi intizaru al-ghala bihi mafhum لا سيما والحكرة جائزة والتربص حرام فلما تغايرت الحكرة والتربص لفظا ومعنى جمعهما جعلهما مالك لفظتين هم فهمت alhukra to a ce hodin a ce menene da menene wa ya taba san abinci ya ajiye ya sai ko menene mai ajiye don ya an yi arha ya fito da shi ya sayar ana saya ne don me ya daraja ya saya don ya ci riba yanzu ya halatta ko bai halatta ba maganar da muke ba kenan a'a ba ba maganar halacci ko bai halatta ba muke magana ana magana ne duk wanda ya sayi abu ya ajiye yana shirin ya sayar yana ci- jira ne abin ya karye ya sayar ko in ya tashi ya sayar ya tashi ya sayar to ina ake maganar haramci shine abincin da mutane ke bukata ka saya ka ajiye ka takura musu shine ke ya haramta amma abin da yake ba abinci ba fa manoma din in suka gama noma in ba a sai abincin an aje ba gobe za su yi noma za su yi noma ba za su yi noma ba sai an saya an ajiye su samu kudin da za su je su biya bukatunsu ya aurar da yarsa ya yi aure ya kara katangansa ya yi sai taki ya sai menene da me ya aje to sai ya yi noma bana amma in an bar shi da abincin shi ba shi ma da kudin da zai dauka abinci ya kai ya kai kan ba shi ba hanya ma da za a je sai masu hali suka je suka sassaya to suka saya she- lokaci- shekarar lokacin da naje Niger akwai wani alhaji amani Allah ya kara masa lafiya ya je ce malam wani mai hali ne mai kudi a tsakiyar mm, garin su inda yake santa ta kasuwanci ya bude masallaci ya bar wurin masallaci kamar yadda mai Beirut Road yake ya ce malam lokaci lokacin kakan tattasai sai na aika mai duguri a sawo su da yawa na ajiye lokacin da ya tsada sai na fito ina sayar ma ahli sunna ina rage kudi ina sayar musu o amma an ce an ce mishi an ce haramun ne wannan haramun ne haramun ne ah haramun ne tattasai abinci ne? mahadin abinci ne ko? tamatiri abinci ne? albasa abinci ne? Abi- ba abinci albasa abinci ne? ba abinci ba ko? duk mahadin abinci ne menene abinci masara shinkafa gero mai da mai da mai da mai eh? me? abinci ake nufi ko to dis- a- ana magana ba ka da yadda za ka yi da- da- da jama'a fa ba ka da kowa abin da ya dame shi yake- yake ce ba جاءت رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب القوم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة duk abin da manzo Allah ke fada shi ba hankalin shi abin da yake so ya tambaya sai ya dakatar da manzo Allah ce ya rasulullah mata sa'a fama za rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi fa qala ba'd alqawmi lam yasma ma qala fa qala ba'd alqawmi sami'a ma qala fa kariha ma qala wa qala ba'd alqawmi bal lam yasma حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين هذا السائل عن الساعة قال ها أنا ذا يا رسول الله قال ماذا قال لا ليس هذا هو إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إن أكا توزر تد أمانة كجرائي ساعة قال يا رسول الله فكيف إضاعتها يتي يا من الله تو يا أكي توزر تد أمانة قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة manzo Allah yana magana yana wa'azi aka ce ma manyan malamai kamar su binar jauzi in suna wa'azi sai sun dauke hankalin kowa ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana wani balarabin kawai yana zaune duk abin da manzo Allah ke fada shi abin da ke damu shi ce ya manzo Allah yaushe ne sa'a yaushe za ta shi alkiyama sai manzon Allah ya ci gaba da maganarsa ba yadda za a yi majalisar manzon Allah kenan sai wannan suka ce ya ji abin da ya fada baya son maganar ne wani suka ce a a bai ji ba manzon Allah ya ci gaba da maganarsa sai da manzon Allah ya kai sai ce ina wannan da yake tambaya game da sa'a kiyama sai ce gani na ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ce iza in aka tozartar da amana to ka jira yi tashin alkiyama sai ce ya manzo Allah yaya ake tozartar da amana sai manzo Allah ce in aka ɗauki manya-manyan al'amurra aka danka hannun waɗanda ba su dace ba to ka jira yi sa'atul fasad a sa'a ta farko mananta daban ta biyu mananta daban ta uku mananta daban in aka ɗauki manya-manyan al'amura aka danka hannu waɗanda ba su dace ba ka jirayi lokacin ɓarna sa'atul fasad dole rayuwar za a samu ɓarna a doron kasa a ban kasa a gari a kauye a menene ɓarna tun da an danka al'amari hannu wanda bai dace ba hannaye waɗanda ba su dace ba sai daga kaza da kaza sai kaza daga ƙarya sai cin amana sai menene da menene da menene duk abin da zai talaka sai a ce za a yi za a yi za a yi amma abin da yake an yi an gama an yi an gama abin da ya kamata sai a ce za a yi abin da bai halatta ba an riga an yi an gama in ba ka ba kasa ba ta da kuɗi ai ba kaza ba kaza wannan makudan kudin da ake sacewa ya aka daga sama suka sauko ina suke ina suka fito ina aka same su a ina aka same su ya aka yi su ya aka yi su har an yi an gama amma abin da kira alkhairi za a yi a yi za a yi za a yi za a yi har wa'anda za a yi ma wannan su su mutu to sa'atul fasad kenan in barna ta gama kasa to shine dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taquma la taqumu sa'atu hatta la yabqa fil ardi man yaqulu la ilaha illa Allah ba za a tashi alkiyama ba sai akan fajiran mutane to lokacin da barna ta hada ban kasa to alama kenan izanan liqiyamis sa'a wannan nan kaji komai ya balle anan wannan yaki tafiya daidai wannan yaki tafiya daidai wannan yaki tafiya daidai saboda mai kalma daya as-sidq gaskiya fas-sidq fil ghari was-siddiq lam yarima wa hum yaquluna ma fil ghari min arimi sayyidina abubakar abin da yasa yafi kowa kenan in manzon Allah ya faɗa magana ta kare shi a wajen shi Qurayshawa suka je suka same shi suka ce kai kuma kaga abokin naka tafiya da muke zuwa Baitul Maqdis raddahu Allah ila ila almuslimina a wata daya ga abokinka ya ce wai jiya da dare ya je ya dawo ai an daure Abubakar kenan kowane ne kai ba za ka iya fita ba sai ce in kana in kana qala faqad sadaq sharadin da ya musu kenan in ya faɗa to gaskiya ya faɗa sai na bakar shi ba shi da in manzo Allah ya faɗi abu shi kenan magana ta ƙare a wajen shi yasa Allah ya ɗauka shi zama siddiq yarsa kuma ta zama siddiqa shi ta zama siddiqatu binti siddiq to wannan as-sidq din shine rashin sidq shine abin da ya kawo barnan duniya duk baki daya maq'ad as-sidq inda malikin muqtadir wa'ad as-sidq alladhi kanu kaza komai as-sidq sai suka ce wannan kalma asad wa dal wal qaf in ɗan kasuwa za su yi amfani da ita asad wa dal wal qaf me kenan asid ɗan kasuwa za su yi gaskiya ɗan siyasa su yi gaskiya ma'aikatan gwamnati su yi gaskiya malaman tsoro su yi gaskiya malaman jami'a su yi gaskiya malaman masallaci su yi gaskiya kowa ya gaskiya to ina za a samu kuma barna a doron kasa eh ina za a samu shugabanni suna ƙarya a'a manya ba a ce suna karya suna yi ba daidai ba da zuwa ne zo mana tattaunawa kan magana wani ya zana ce a ai wannan babban mutum ne ba za a ce ya yi karya sai a ce ya yi ba daidai ba ya yi saboda karyar ta da shugabanni suna yi ba daidai ba yan siyasa haka eh a an dawo da shi ai ko kotu aka kama ka ce ka janye magana sai mai in ka janye sai mai ya za a yi ya janye balle kuma an yaba su aka ce manya to ba yadda za a yi a zauna lafiya shine manzo Allah ya ce idza buyi'atil amanatu fantazir as-sa'a in aka tozartar da amana ka jirayi lokacin barna a doron kasa sai ce wa kaifa idza'atuha yace ya manzo Allah yaya ake tozartar da amana sai manzo Allah ce in aka dauki manya manyan al'amura aka danka hannu waɗanda ba su dace ba da sunan siyasa da sunan kuɗi da sunan ƙarfi da sunan meye da menene ba radda za a taba zama lafiya ba yadda za a yi kuma rayuwa ta tafi daidai yadda ake so sai dai kaga gak komai baya tafiya har mutum ya zai waye gari shi ma yana gani ba zai samu abin da yake so ba shi ya sallaba imani shi to hasara ke to manzon Allah ce wannan alkiyama ba za ta tashi ba sai ala ashrarul khalq ala ashrarun nas barna da yawa a bankasa fasikai suke da karfi mabarnata suke da fada aji mabarnata suke da kaza da kaza suke da karfi to alaman tashi alkiyama kenan ana nan cikin wannan abubuwa ga baki ɗaya manzo Allah ce la taqumu sa'a hatta la yabqa fil ardi man yaqulu la ilaha illa Allah wai in aka zo karshen zamani karshen rayuwa sai Allah ya aiko ta sanyayyen iska sai ta zo ta ɗauki dukkan mumini sauran ragowar muminai da suke doron ƙasa sai Allah ya aiko sanyayyen iska ta fi son iska sai ta ɗauki rayukan dukkan muminai sai saurwa luka ibnu luka lalatacce ɗan lalatacce ba mutumin kirki ko ɗaya a ciki alaihim ta kumul kiyama ana cikin wannan fasadin sai ka ji wani fi hafi sai a ce ma mala'ika ka busa kaho فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء إلا من شاء الله وانين مستثنى منه أكتي باب وان مستثنى منه فما معنى الاستثناء قالوا لتبقى مشيئة الله حرة saboda mashi'a ta Allah ta zama babu abin da ke kayyade ta illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna وأشركت الأرض إلى آخر الآية wannan misalin wannan mai malam mai fetur kenan ko shi ya bar aka kawo hadisin manzon Allah ma'ana mahallin shahid a nan shine manzon Allah yana magana manzon Allah in yayi kalma so dubu babu ko harafi ɗaya da yake za a jefa kowane harafi ciki yana da ma'ana amma duk hankalin shi ba shi nan abin da ya taho da shi ya dame shi yana so ya sani shi ya manzon Allah yaushe za ta shi alkiyama ne a wata riwaya wani da ya tambaya shi manzo Allah ce ma za a adatta laha me ka tana dan matashin alkiyama a wannan shi manzo Allah ya bayyana mishi tashin alkiyama ga yadda zai ga yadda zai ga yadda zai faru in kai kaza kai za kai kaza an fahimta to shi yasa sai mu lizumci gaskiya kenan ko gashi manzo Allah ya shafe damuna wa za ka zaba ya zama shugabanka wa za ka zaba ya zama abokinka wa za ka zaba ya zama kaza kazanka wa za ka wanda ya fi adalci in ana adalci za a samu zama lafiya fiye da in ana zalunci dalili sahabbai da suka aka takura musu a cikin makka sai manzo Allah ya tunane duniyar nan baki daya sai ce akwai wata kasa kasan habasha lokacin ba musulunci ko daya ba musulmi ko daya a ciki ku yi hijira ku a lokacin ma ba yi hijira zuwa madina ba ku yi hijira zuwa habasha fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad akwai sarki a wajen baya da zalunci adalci da suka je sun ga adalci ko ba su gani ba sun ga adalci duk da cewa duk da cewa kirista ne ko to in kirista yayi adalci za a zauna lafiya ko ba za a zauna lafiya ba in musulmi yayi zalunci za a sha wahala ko za a sha wahala ba musulmi abinda aka san shi yayi adalci amma duk wanda yayi adalci za a zauna lafiya da shi duk wanda ya zalunci za a samu tashin hankali da shi to wanne ne yafi ma al'umma inda za a zauna lafiya ka samu dama ka yi addininka ka je lafiya ka dawo lafiya ka ci da safe da rana da daddare kana da daraja wajen iyalanka matarka shekara hamsin talatin arba'in kana tsawa a gidanka matarka jiki na makarkata da 'ya'ya saboda me da safe ga kuɗin koko ga shayi a sau buredi da rana a kawo abinci a baje da daddare a kawo abinci a baje aka zo aka waye gari sai dai ka gudu ka fita gida ba za ka dawo ba sai cikin dare ba ka da abin da za su ba su karya ba ka da abin da za ka ba su ci abinci ba ka to in ka zo kuma wani tsawa za ka yi musu me za ka ce musu mutum da mutuncinsa sai gudu ya fita ya bar gida an fahimta ka samu dama kana ciyar da iyalinka shi ma kana kare mutuncinka ne a wata cikin wata unguwa dattijo ya dawo gida ba 'yarsa ina wacce an jima ina wacce ashe ya hajjiya ta kai nan ta kule tambayan da yake ina wacce ah ya za ka ke damu ina wacce ina wacce ba dai zina ba me kake iya ba mu muci me kake ba mu muci kana iya ba mu abin da za mu ci ne kan idansu aka fada mishi wannan wannan dattijo ya za a yi wannan ranar ya zai yi eh matarsa abinda ta faɗa masu ke ina wacce irin wa'inda ba ga ya ba sai an bincika yana take balle ta girma ta kai budurwa sai matarsa hankali sai kana ya kake damu ina wacce ina wacce me kake gudu ba dai kaza kaza ba kana ba mu abinci ne shi yasa maganar abinci babu zance a yi haƙuri a yi haƙuri ba za a yi haƙuri a kan menene za a yi haƙuri a kan menene amma wajen abinci su uku allah marawakin sarki abin da ya goranta ma ƙureshawa ke nan haka ya ce ya faɗa musu alam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل دب كسن والنبا فجعلهم كعصف مأكول ليس الله يمس والناس أبرها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت ما حيثية عبادة رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الإطعام من جوع والأمن من الخوف مقومات الحياة kashin bayan rayuwa kenan a samu abinci a ci a zauna lafiya in akwai abinci ba zama lafiya rayuwa ba ta da daɗi akwai zaman lafiya ga zama lafiya kamar menene amma ba abinci duk wanda ke da iyali da ƴaƴa da menene in aka ce assalat ko kiran fari da an kiran fari gaban shi faduwa yake da safe ba koko ba abin da za a karya wallahi gaban shi ya fadi in mace ce sai ta kasa bacci amma in aka tabbatar da akwai kudin da za a ji a sau koko da kusai akwai abin da ko dimame da za a ci to hankalin mutum a yi assalatu ma ba a kiran fari ba in an so a yi assalatu tun daga fari in gari ya waye menene a karya shi kenan da dadi ba dadi ba amma ba abin da za a ci mace ta shiga kicin ta rasa me za ta yi kannanta sun zo za mu je gidan yaya mu gaishe su zo ta shi ƴaƴa sun dawo daga makaranta ta shiga kicin ba abin da za ta dima ma ko ta dafa ya za a wata irin rayuwa kenan wannan za a ce masa rayuwa wallahi ba rayuwa bace ba halaka ce wannan duk rayuwar da aka yi baka da mutunci addinin musulunci yana kare maka aka ce a zo duk shugaban da aka zabe shi ya kare mutane mai addinin su mutunci su dukiyar su kaza kaza lafiyar su to wannan ba mutunci baka da mutunci ba yadda za a yi matarka ko yayanka su ga su ga mutuncinka baka iya ba su abinci su ci ko za su za su mutunta ka zai yi zai yi Allah ya ba a du'a ga a tambaya aka zai yi mace ta girma mijinta tana kwana yunwa lal dole sai da abinci dole sai da abinci kololuwan gidan tsoron Allah sai na Aliyu da ya samu kuɗi ya je nuna wa na Fatima gashi an samu kaza kaza ya ce to kaga je kaujen wane ka sau gari je kaujen wane ka sau nama manzo Allah da ya zo gida ana dafa abinci ya je an ɗora tukunya tana tafasa ga nama aka mishi abinci lami ya ce ina naman da suka ce ai wannan naman sadaka ce sadaka ne aka bai wa barira ya ce to ai ta barira aka ba sadaka mu kuma ku kawo mana kyauta ce Allah ma dina fi man hadai wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم